والنار اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أما بعد فيا أيها المسلمون يا أيها المسلمون ما زال الناس يعيشون هذا الحدث العظيم هذا الحدث العظيم مر بالبشرية عن مرض يتكوفونه يتكوفونه منه ويخشون من انتشاره وإحاطة به والواجب على كل مسلم في كل حال في كل حال من الأوقات ومع كل نازلة وماء ومصيبة أن يعتصم بالله عز وجل وأن يكون امتثاله في حديث عنها أو مداوتها أو معالجتها أن يكون على قائمة شرعية وأصول مرئية وخوف من الله عز وجل ومراقبته له وهذه وقفة بين هذه الموضوع الذي يشكل في حياة الناس في هذه الأيام الوقفة الأولى الواجب على كل مسلم أن يكون على أحواله كله مؤتسما على الله عز وجل ومتوكلا عليه ومعتقدا أن الأمور كلها بيد الله تعالى ما أصاب من مصيبة في ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه فالأمور كلها بيد الله تعالى فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن فالواجب على كل مسلم أن يفوض أمره إلى الله تعالى راجيا طالعا مؤتمدا متوكلا لا يرجون آفيه وشفاءه وسلامته إلا من ربه عز وجل ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم الوقفة الثانية إن الواجب على كل مسلم أن يحافظ الله أن يحفظ الله عز وجل بحفظ طاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال عليه الصلاة والسلام احفظوا الله يحفظك فالمحافظة على أوامر الله وامتثال وامتثال للأمور وترك المنكرات هي سبب لوقاية العبد وسلامته وحفظ الله عز وجل له في الدنيا هو الآخرة فإن أصاب مصيبة فإن أصابه مصيبة أو نازلة به ضراء فلن تكون إلا رفعة له عند الله تعالى وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن إن أصابته السراء فشكر فكان خير الله وإن أصابته الضراء فصبر فكان خير الله فالمؤمن في سره وضرائه وشدته وثرائه في خير وعلى خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن الوقفة الثالثة أن شريعة الإسلام جاء بافتحاه الباب الأسباب والدعوة إلى التداوي وأن أخذ بأسباب والتداوي من الأمراض وهذا لا ينافي مع التوكل على الله عز وجل الوقفة الرابعة إن الواجب على كل مسلم ألا ينتصع أو إشاعة كاذبة لأن بعض الناس في هذا ال- في في مثل هذه المقام ربما يور ي- ربما يروج أمورا أو يذكر أشياء لا صحة لها ولا حقيقة ويروج بين رعب وخوف لا أساس له ولا مصيب لوجوده ولذلك فعلينا أيها المسلمون أن نكون مع الله في كل حال وأحوال قال تعالى وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أم أقول ما تسمعون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم وأن يحبنا التوفيق والإخلاص والسداد في القول والعمل وأن يرزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والصلاة والسلام على كاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وكل من اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ku taron 'yan uwa musulmi ina yi mana wasiya da ni kaina ga baki daya da jin tsoron Allah makaɗaici manin jayi kuma yi ne mana wasiya irin wasiyar da Allah ya ce ma bayinsa waɗanda suka yi imani ya ce ya ku bayina da kuka yi imani ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoronsa kada wanda ya kuskure ya rabu da rayuwarsa face yana musulmi mai mika wuya to ne mana wannan wasiya da cewa mu ji tsoron Allah kowa ya duba aikinsa ya gani ya dace da irin aikin da musulunci yake so ko bai dace ba idan ya dace da irin abin da musulunci yake so to lalle hakika maraba aminci ya tabbata ga irin waɗannan mutane waɗanda ayyukansu suka dace da irin ayyukan da musulunci yake so idan kowa aikinka bai dace da abin da musulunci yake so ba ya kai ɗan uwa musulmi to har yanzu kana da sauran dama da za ka tuba ka koma zuwa ga Allah ya ku taron musulmi mutane ba su gushe ba a cikin wannan lokaci suna rayuwa cikin irin wannan sabon abu mai girma wanda ya kullo ma duniyar mu a yau gabar da yamma kudu da arewa ko ina idan ka faɗa labarin wannan cuta ake yi cuta ce wadda ta shafi duniya ga baki ɗaya wadda ba ta rabewa tsakanin baki da fari ballantana ta rabe tsakanin wanda yake yana a wani wuri mai nisa da kuma wanda yake wuri a kusa cuta ce wadda ba ta rarrabewa tsakanin musulmi ballantana wanda ba musulmi ba ba ta rabewa tsakanin wanda yake mai bin Allah da kuma wanda yake saɓanin haka wata cuta ce wadda take mai tsanani wanda ake ta yada labaranta galibin labaru yana tsoratar da dukkan mai ji cuta ce wadda ake ta magana a kanta ana tsoratar da mutane a kanta saboda jin tsoron yaduwarta ta ko'ina da ko'ina don kada ta haɗa ko'ina da ko'ina kamar yadda muke ji a kafafen gidan rediyo hakika ya ku yan uwa musulmi wajibi ne akan kowane musulmi a cikin irin wannan lokaci da kuma sauran lokutansa ga baki daya da kuma dukkan wani abin da zai zo sabo na musiba ne ko na cin nasara ne ko na tashin hankali ne wajibi ne akan kowane musulmi ya zanto a kullum dogaransa zuwa ga Allah ne ya kamata musulmi ya sani ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana jaraba al'umma domin a tantance mai kyau da mara kyau domin a karɓi rayukan waɗansu a matsayin shahidai domin kuma a karɓi rayukan waɗansu suna a matsayin kafirai idan wannan musiba ta zo hakika ya zama wajibi a irin wannan lokaci kowane ɗaya daga cikinmu yake bi sau da ƙafa cikin abin da ya dace cikin abin da zai watsa na abin da ya shafi labari ne akan wannan cutar ko kuwa abin da ya shafi maganinta ne ko kuwa abin da ya shafi rigakafinta ne to dukkan wanda zai yi wata magana ko ta magani ko ta kai rigakafi ko ta ba mutane kariya akan yaduwar wannan cuta to dole ne ya kasance ya yi shi a matsayin da shari'ar musulunci ya dace kuma ya gina shi a kan asali wanda yake mai ƙarfi sannan kuma ya kasance yana jin tsoron Allah cikin abin da zai faɗa na wannan cuta cikin abin da zai bayar da sunan magani cikin abin da zai bayar da sunan rigakafi na wannan cuta musulmi ya kamata ya zanto yana yin sa a bisa karantarwar musulunci sannan kuma a bisa asali wanda yake na gaskiya ba na cutarwa ba ya gina maganarsa ko labarinsa a bisa asali wanda yake na gaskiya ba na karya ba ya gina maganarsa akan asali ko tushe wanda yake na adalci ba tushe wanda yake na zalunci ba hakika ya ku yan uwa musulmi a irin wannan lokaci al'amura sun rikice ma musulmi al'amura sun rikice ma musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba a cikin irin waɗannan zamani da muke rayuwa a cikin rikicewa wadda take mai tsanani da yadda hatta a cikin likitocin za ka iske labarinsu na jiya yana cin karo da labarinsu na yau labarinsu na gobe zai ci karo da labarinsu na sati mai zuwa haka ake ta harma gaza hatta ga waɗanda suke ganin cewa su ƙwararru ne a fannin lafiya ta ɓangaren abin da ya shafi gwamnati kuma za ka ganin wajejen tunanin waɗanda suke mahukunta shi ne mai za a samu ba tunanin mai za a baiwa mutane ba a matsayin kariya ko kuma a matsayin rigakafi a irin wannan lokaci akwai al'amura kamar haka da ya kamata mu kiyaye abu na farko mu sani cewa mu musulmi ne idan mun yarda cewa mu musulmi ne to wajibi ne akan kowane musulmi ya kasance a cikin dukkan halayyarsa da al'amuransa yana mai dogaro ga Allah kuma yana jin tsoron Allah sannan kuma yana kiyaye al'amura da dokokin Ubangiji sannan kuma ya kamata kowa ya sani idan dai shi musulmi ne kuma yi imani da Allah ya sani al'amura ga baki dai suna a hannun Allah Allah yana cewa babu wata musiba da za ta same ku face da izinin Allah duk abin da kaga ya samu ‘yan adam to hakika tabbas da izinin ubangiji ne Allah yana sani da wannan abu sai ya faru akan ainihin ‘yan adam hakika Allah ya ce wanda duk ya ji tsoron Allah kuma ya imani ubangiji zai shiryar da rayuwarsa kuma zai shiryar da zuciyarsa wannan aya tana ba mu labarin cewa ashe babu abin da zai kasance sai abin da Allah ya so ya kasance a bayan ƙasa saboda haka ya kai ɗan uwa da cutar ta sama ka gane cewa cutar ta same ka ne da izinin Allah wannan zai baka dama idan ka fahimci wannan kuma kai imani da wannan to sai ka gode ma Allah domin ɗaya ne a cikin biyu ko dai idan ka mutu wannan rashin lafiya ta zama shahada a gare ka ko kuma idan ka warke ubangiji magwayi da ɗaukaya kan kare maka wasu zunubai a sanadiyar wannan rashin lafiya idan ka ga in mun yarda da waɗannan ababen guda biyu to babu sauran raki kenan a cikin dukkan wanda Allah ya jaraba da wannan cuta haka bangaren waɗanda suka shafi shugabanni su ma yana da kyau su sani babu abin da mutum zai samu na dukiya ko na alkhairi ko na abin duniya ko na gidaje face abin da Allah ya rubuta cewa zai same shi ya ishe ku darasi waɗanda Allah ta'ala ya baiwa mulki a cikin wannan ƙasa irin yadda mutuwa take tahowa tana ta ɗauke manyan mutane kuma a wasu lokuta ma za ka iske wannan musibar wannan annobar ta zo da wani al'amura waɗanda suke sababbi wanda mutane ba su taɓa gani ba a rayuwar da suke shekara dubu da suka wuce ta yadda za a ce mutum mai daraja mai kima ya rasu amma sai ka iske cewa mutum uku ko hudu ko biyar su ne za su sallaci gawarsa su ɗauke shi su jefa shi cikin rami kamar yadda ake jefa mushen jaki idan ya mutu fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi wannan wa'azi ne ga dukkan wanda Allah ya bashi dama a yau da dukkan wanda Allah ya bashi haƙƙin shugabanta al'umma ya kai dan uwa wanda kake musulmi wanda kake kokari ka tara dukiya ta hanyar wannan cuta me ya sanar da kai ko kana cikin waɗanda wannan cutar za ta kashe ai maka irin waccan binnewa wanda babu wanka irin na musulunci babu likafani irin na musulunci sannan babu jana'iza irin ta musulunci babu kabari irin na musulunci sannan bayan haka hatta addu'a ma da ake taruwa a yi babu ita wannan darasi ne mai girman kansa darasi ne mai girma da ke nuna cewa kowane al'amari yana a hannun Allah ya ko bayan musulmi ya ko musulmi masu sallah ku sani cewa al'amura kamar yadda muka ce suna a hannun Allah abinda Allah ya so shine ke kasancewa abinda duk Allah bai so ba baya kasancewa wanda bai kamu ba ya sani kuma zuciyarsa ta rika gaya masa imanin sai rika yi masa jagora yana gaya masa cewa babu fa abinda zai same shi ga ce abinda Allah ya rubuta cewa zai same shi wajibi ne kowane musulmi ya miƙa al'amuransa zuwa ga Allah ya sani cewa lallai rai ba ta mutuwa sai idan kwananta ya tsaye kowace rai ta koma tana mai fata tana mai noma tana mai dogaro tana mai jingina al'amarinta zuwa ga Allah cewa musulmi baya neman yayewa baya neman lafiya baya neman samun sauki a wurin kowa in ba ga Allah makaɗaici marin jayi ba domin komai yana a hannun Allah hakika Allah yana cewa dukkan wanda ya dogara gare shi hakika wannan Allah ya shiryar da shi ga tafarki wanda yake madaidaici ya Allah ka shiryar da mu abu na biyu da yake mai mahimmanci da ya kamata mu gane ya zama wajibi akan kowane musulmi a irin wannan lokaci wanda muke ciki mai tsanani ya kiyaye dokokin Allah domin kiyaye dokokin Allah da bin umarninsa da hannuwa daga abin da ya hannu wannan yana daga cikin sabubba da ke kawo Allah ya baiwa mutum kariya da kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yake cewa ya kai yaro ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka wato idan ka kiyaye dokokin Allah ka bi umarninsa ka hana zuciyarka abin da take so sai Allah ya baka kariya da tsaro daga gare shi hakika kiyaye dokokin Allah ya ko bayan Allah da bin umarninsa da ainihin nisanta abin da ya hana ko shakka babu sababi ne mai karfi da ke bai wa ɗan adam kariya ya ba shi katangar karfe kuma ya amintar da shi saboda Allah ne da kansa ya jibinci ba shi kariya ba wani ba a duniyarsa da lahirarsa abu na uku wanda yake mai mahimmanci bawa ya sani musulmi mumini idan musiba ta same shi ko wani talauci ya fada a kansa ko wata rashin lafiya ta same shi hakan bai faru ba ya ce ubangiji yana nufi ne ya ɗaukaka darajarsa da wannan musiba ta ta same shi amma fa idan ya yi haƙuri ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa abin mamaki ga al'amarin mumini al'amuransa ga baki ɗayan su alkhairi ne babu mai samun wannan sai wanda yake mumini in alkhairi ya same shi sai ya gode ma Allah sai Allah ya ba shi lada idan sharri ya same shi wata musiba ko cuta ko rashin lafiya ko bala'i ya same shi sai ya haƙura sai ubangiji ya ba shi lada mumini baki ɗayansa alkhairi ne cikin ainihin yalwarsa da tsananinsa cikin rashin lafiyarsa da lafiyarsa cikin talaucinsa da babu cikin samuwarsa da rashin samuwa dukkaninsa mumini alkhairi ne a cikin alkhairi yake yawo sannan akan alkhairi yake kwanciya yana tashi mumini gabaɗinsa alkhairi ne ga dukkan wanda ya yi imani da Allah kuma ya koma zuwa ga Allah abu na uku wanda yake mai mahimmanci ko na hudu shine mu sani ya bayan Allah lalle addinin musulunci ya zo da hanyoyi masu yawa na ainihin riko da sababba da za su sa a ci nasara idan rashin lafiya ta same ka ubangiji ya bude maka kofa wanda za ka nemi magani wanda za ka samu waraka daga wannan cuta wannan magani shi tila ne ba shi ne ke warkar da cutar ba wanda ke warkar da cutar shi ne Allah neman magani da ainihin kula da al'amura waɗanda ke baka kariya domin Allah ya yi maka katangar karfe gabanin samun cuta dukkaninsu waɗannan ba sa kore a ce mutum ya yi tawakkali zuwa ga Allah saboda haka dukkan abin da aka faɗa wanda yake nuna cewa za a iya samun ainihin waikaya rigakafi dangane da wannan cuta idan an bi shi wannan bai ci karo da shari'a ba misali a ce in za ka shigo masallaci ka wanke hannu ka yi haƙuri ka wanke wannan tun bai saba ma shari'a ba misali a ce idan za ka shiga wani wuri mai turmutsutsu a ce ka sa takunkumin baki wannan babu laifi in ka sa bai saba ma shari'a ba misali a ce a rage cinkoso a waɗansu wurare waɗannan duka sabubba ne da ke sa ɗan adam ya ɗan ba shi kariya amma asalin mai ba da kariya shi ne allah wannan duka ba su ci karo da shari'a ba babu laifi idan mutum ya yi kamar yadda mutum ba zai ce ba zai ƙi zuwa kasuwa yana tunanin cewa Allah zai kawo masa ne arziki a cikin gidansa a'a sai ya tafi kasuwa tafiyar da ya bai kore tawakkalinsa ga Allah ba cewa abinda Allah ya rubuta masa ai bai yi imani ba da ya tafi a'a ya yi imani sai ya tafi neman arzikinsa to haka wannan ma ka yi imani sai ka riƙi fila wadda za ta baka kariya ko ta baka rigakafi mu sani a bayan Allah lalle wajibi ne akan kowane musulmi ya zanto cewa ya ci yayi kaka tsantsan a irin wannan lokaci ta fuska ainihin watsa labaru ne waɗanda suke na ƙarya domin waɗansu da yawa daga cikin mutane a irin waɗannan kwanaki da irin wannan lokuta suna yaɗa labarurruka wanda suke na ƙarya suna ainihin tsoratar da mutane ko suna faɗa waɗansu al'amura waɗanda ba su da inganci ko ba su da haƙiƙa sau da yawa irin waɗannan labaru za ka ji sau tarin yawa suna tsorata mutane mutane duk sun ragana sun tsorata da yawansu ma hatta wajen ibada ba sa iya zuwa saboda tsabar tsoro wannan ko ya faru ne saboda abin da ake ta yatsawa a kafafen rediyo da abin da ake ta yatsawa a kafofin sada zumunta wannan sai ya kasance da yawan ƴan uwa musulmi hatta ibadoji ma a cikin gidaddajinsu ba sa iya yi saboda sun tsorata to mumini a irin wannan lokaci bai kamata ya zanto yana mai tsoro ba a'a ya kamata ya zanto cewa zuciyarsa ta ta'allaka zuwa ga Allah ya sani rai ba ta mutuwa sai idan kwananta ya tsare maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa jibril ya yi busa ko an yi busa a cikin raina Allah ta'ala ya gaya mani cewa babu wata rai da za ta mutu har sai ta cinye arzikinta gabaki ɗaya wato rai baya mutuwa sai ya cinye arzikinsa ga baki daya to ita kuwa mutuwa idan haka ne ashe bai kamata a ji tsoronta ba abin da ake tsoro shine wahala amma mutuwa kam wannan dole ne ta kasance babu makawa malmar ƙo'in labanin tsara walau taƙa wani mai hikima yake cewa ɗan adam asalinsa ƙasa ne ko ka gina masa gida a sama ba zai iya zama ba watan wata rana zai faɗo a ƙasa muna roƙon Allah ta'ala ya sa ƙarshen mu yayi kyau wannan fitina da ke fuskanta al'umma muna roƙon Allah ta'ala ya yaye mana ita muna roƙon Allah ta'ala da girman zatin sa muna roƙon Allah da kyawawan sunayensa da siffofin sa Allah kawo mana sauki a cikin wannan al'amari waɗanda duk suka zame ta hanyar neman dukiya da wannan cuta muna roƙon Allah ta'ala ya taɓa zukatansu su gane cewa komai yana a hannun Allah dukkan waɗanda suka tsorata da waɗanda ke yaɗa labarin ƙarya don mutane su tsorata muna roƙon Allah ta'ala ya taɓa zukatansu su komo ma gaskiya domin malamai suna cewa komo ma gaskiya shine yafi alkhairi a bisa mutum ya doge a cikin abin da yake na ɓata da kuma ƙarya ya ko bayan Allah mu yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman a irin wannan rana mu sani Allah ta'ala yana umurtar mu da yawan yi ma annabi salati yace ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya ku mu'minai ku yi ma annabi salati ya ce Allah da kansa da mala'ikunsa suna yi ma annabi salati ya ku bayi ku yawaita yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم فلا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن شاء الله